إن الحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ما بعد wannan shi ne darasi na takwas tara a cikin daura ta littafin ijiya har yanzu muna a cikin babu mai bayani akan aure da kuma saki malam ya ce asalitu rukuni na uku shine al-ishadu sanya shaida a wajen daurin aure wa huwa shartun fi sihhati ad-dukhuli la fi sihhati al-aqd sharadi ne na ingancin shiga ko saduwa da matar ba sharadi bane na kullin auren abinda ake nufi shine da mutum biyu za su haɗu su kulla ma wani mata da mishi aure auren yayi sai dai kamin matar ta tare dole sai an sa shaidu don kada a ganta gidan shi a samu matsala arrukunin rabi'u almahallu shi ne wa'anda ake kulla ma auren wa huwa almar'atu alkhaliya ita ce mata idan ana kulla aure ne da mace alkhaliya min almawani wadda ta kubuta daga abubuwan da suke hanawa allati taqtadi tahrimaha wanda za su iya haramta za su iya hukunta haramcinta ma'ana mace da ta kubuta daga haramci ma'ana wanda za a kulla ma auren da ita ba muharramiyarsa bace ita wa zawju na biyu a cikin almahal shine miji wa yushtaratu fi zawji shurutu sihhatin wa shurutu istiqrarin shi namiji ana sharɗanta sharuɗa na inganci da kuma sharuɗa na tabbatuwar auren kamin auren sai tabbata fa shurutu sihhati arba'atu sharuɗa da suke inganta aure na namiji shine al-islamu ya kasance musulmi wa tamyizu kenan wannan ya nuna mace ko ba musulma ba ce ana iya aure ta matukar dai ahlul kitabi ce shi yasa a can ba kawo al-islam ba wa tamyizu da kuma ya kasance ya kai shekaru na iya rarrabe al'amurra ma'ana ya kai shekara bakwai kenan yaro ɗan shekara bakwai ana iya mishi aure wal aqlu an yi dariya ko wani ya ce ya ina ma a ce shi ne ko wal'akulu da kuma hankali wata hakkuku a zukura da kuma tabbatuwar shi namiji ne kada a zo an gulice da kan zabuwa falhunsal mushkil don haka wanda yake ɗan daudu ba a da tabbacin shi namiji ne ko mace la yankihu wa la yunkahu ba a auren shi kun ba a ba a auren shi la yankihu ba ya aure wa la yunkahu kun ba a aurar da shi ma'ana ba a aurar da shi a matsayin mace ko kuma yayi aure shi a matsayin namiji shine alkhunsa mushkil ba a da tabbacin mafi yawanci su ne masu al'aura biyu mun yi bayanin shi a baya ko wa shurutul istiqrari khamsatun sharuɗa kuma na tabbatuwar auren guda biyar ne al-hurriya shine inci fala yastaqirru nikahul abdi bi ghairi izni sayyidihi dan haka auren bawa baya tabbatuwa in ba da izinin shugaban shi ba wal bulugu da kuma me yake da suna sharadi na albulug ana ya kasance baligi falau tazawwaja as-sabiyyu bighairi idni abihi da a ce yaron da bai balaga ba zai yi aure ba tare da izinin ma'aifin shi ba aw wasiyihi ko kuma wanda aka ma wasiya akan ya kula da shi fa in ajazahu waliyuhu jaza in waliyin nashi ya tabbatar da auren to ya tabbata wa in raddahu ba'da al-bina'i idan kuma ya lalata auren bayan har ya shiga da ita falizaujati rubu dinarin to mace tana da rubu dinar asalisu na uku ar-rushdu shine ya kasance yana da a me yake da suna cikakken hankali ko cikakken wayo dai shine ar-rushd fa in tazawwaja safihu idan wawa yayi aure bi ghairi idni walihi ba tare da izinin waliyin shi ba falil waliyi imda'uhu in kana sadadan to shi walikin nashi yana iya ya tabbatar da wannan auren idan dai har ya kasance an biya wa in raddahu ba'da al-bina'i idan kuma ya mayar da auren bayan har ya shiga da ita fa lizawjati rub'u dinari to matar tana da rub'u dinar na cikin sadakin arabi'u na hudu as-sihha ya kasance shi namishin da zai aure yana da lahiya fala yasihu nikahu maridin dan haka auren mara lahiya baya ingantuwa wala marida ko kuma mara lahiya wa yufsahu ana lalata auren in an kulla shi walau ba'dal bina'i koda ko bayan ya shiga da ita ne wannan gaba tana da muhimmanci sosai akwai namijin da baya da lahiya na rishin iya saduwa baya iya bai iya saduwa da mace to kaga irin wannan in an kulla auren in an ga matsala ana lalata auren ko kuma mace ita ma haka wadda ba ta ba ta sha'awar namiji kwata kwata ana gane da kyau ko to ita ma kun ga irin ta in an in an san da haka ana lalata auren a maida mishi sadakin shi alkhamisu alkafa'a na biyar shine alkafa'a daidaito ya kasance an samu daidaito me ake ce ma daidaito shine kwarya ta bi kwarya in ta bi akushi ta tarwatse ko ya kasance wanda zai aure me yake da suna mace ce za ta auri ɗa ba bawa ba ita ba baiwa ba ce kenan bai kamata ta aure mi ba bawa ba a samu daidaito ba a ciki wal kafa'atu haqqul mar'ati wal awliya shi kuma daidaito haƙƙi ne na mace da kuma waliyai fa in ittafaqat ma'ahum ala tarkiha idan mace fa in ittafaqat ma'ahum idan mace ta yi ittifaki da waliyanta akan za a bar wannan daidaiton ma'adal islama banda daidaito na musulunci jaza ya halatta abinda ake nuni idan mace ta auri wanda ba tsaranta ba wanda bai dace da ita ba to iyayen suna da dama su lalata auren amma idan iyayen suka yadda to auren yana iya tabbatuwa sai dai daidaito na musulunci shi wannan ko iyayen sun yadda ba a ne baya tabbatuwa ma'ana mace musulma ta aure wanda ba musulmi ba kun ga babu daidaito a tsakaninsu kenan shi wannan ko iyayen sun yarda ko bu su yarda ba ko yarinyar ta yarda ko ba ta yarda ba auren bai mi ba bai yi ba a rukunu sadisu rukuni na shidda a siga shine lafazi siga wahiya al-lafzu alladhi yan'aqidu bihi an-nikahu shine lafazi wanda da shi aure yake kulluwa shine siga na zo neman auren wanci ga yaro na wane mun bada wannan magana da aka yi ta al'ijabu da alkabul ana gan da kyau shi ake ce ma siga wannan maganar da za su yi malam ya ce fasigatu hiya min alwali nahu lafazi na neman aure daga waliyi misalin an kahtu wa zawwajtu na aura ko kuma na aurar wasigatu min az-zawji ita kuma siga daga miji qabiltu na karba na aura maka na karba yace wa raditu ko kuma yace na yarda wala ya khtubu ahadun ala khitbati akhihi kuma baya halatta wani ya nemi auren wata da ya san da dan uwan shi yana cikin neman aurenta wala yasumu ala saumi akhihi kuma kada yi ciniki akan cinikin dan uwan shi wannan hadisi ne tabbatacce wala yajuzu nikahu shigari baya halatta auren shigar wa huwa al-budu bil budu shine a me yake da suna al'aura da al'aura abinda ake nufi shine kana da diya abokinka na da diya sai ka bashi diyarka shi ma ya baka diyarka a matsayin aure ba tare da sadaki ba ba ni in baka ko ba ni gishiri in baka manda ko kuma kanwa kana da kanwa abokinka na da kanwa sai ka ce to bari mu yi truck kamar salula ko yawa wannan baya halatta mislu an yuzawwija ar-rajulu ibnatahu misali mutum ya aurar da yarsa li rajulin ga wani mutum ala an yuzawwijahu al-akharu ibnatahu akan shi ma zai aura mishi diye shi walaysa bainahuma sadaqun al-hali ba sadaki a tsakanin su wala yajuzu nikahul mut'ati auren mutu'a baya halatta wa huwa nikahu ila ajali shine aure zuwa wani lokaci kayyadadde duk auren da aka yi da niyyar lokaci kayyadadde za a rabu to wannan auren na mutu'a ne wa yufsaku qabla al-bina'i kuma ana raba irin wannan auren kamin su shiga ma'ana kamin su hadu ya sadu da ita wa ba'dahu ko da ma bayan saduwar ma ana iya a raba auren bi ghairi talaqi kun ba tare da sai ya ce ya sake ta ba dama sakakka ce dama haramun ji a gare shi wa yajibu fihi sadaqul mithli kuma yana wajabta a cikin irin wannan auren sadaki na misil ana gan da kyau ko ma'ana na daidaito na irinta illa an ya kuna hunaka tasmiyatun sai in ya kasance a an gayi asalin sadakin kamin auren falahal musamma to wannan za a bata abin da aka gai wa yaskutu anhu haddu amma haddi yana sabka kan shi ma'ana in mutum yi auren mutu'a ba a mishi haddi amma in bai san da haramun bane fa in bai san da bai amma in ya san da bai halatta ba kawai shi dai dan ya dan kada haddi ya hau kan shi ne yayi to wannan haddi ba zai kubuce mishi ba domin alhiyalu fi shar'i batila kenan ba za a mishi haddi na bulala ba ko na jifa wa yulhaqu bihi alwaladu kuma dan da suka samu ta hanyar auren mutu'an nan za a jinkir za a jingina mishi za a cewa dan shi ne wa alaiha al-iddatu kamilatan kuma matan nan za ta yi idda cikakka wala yajuzu nikahu fil idda kuma baya halatta yin aure mace tana cikin idda sawa'un kanat iddatu wafatin aw talaqin dai ne idda ce ta mutuwa ko kuma idda ta saki wa yata'abbadu tahrimu a fihi bilwat'i fil idda kuma haramci yana zamantowa hal abada idan aka yi aure mace tana cikin idda har aka kai ga saduwa da ita ana gane da kyau ana nufin idan ka aure mace tana cikin idda ba ta kare idda ba har ka sadu da ita za a raba auren kuma hal abada ba za ka baya halatta gare ka ka aure ta ta haramta gare ka hal abada shine ma'anan ya ta'abbadu tahrimu wa yahrumu at-tasrihu bil khitba aw ba'daha ana gan da ko ko kuma ya aure ta tana cikin idda amma sai da ta kare idda ya sadu da ita shi ma dai duka haramun tana zamantowa haramun gare sa hal abada amalikiyance kenan wa yahrumu wa yahrumu at-tasrihu bil khitba fil idda ya haramta mutum ya bayyana ƙarara neman auren mace tana cikin idda tana cikin idda mijinta ya mutu kai kuma kana nan kana ta lalabe ya za a yi ka nemi aurenta in dai bata ƙare idda baya halatta ko mijinta ya sake ta tana cikin idda ana nuhin amma saki wanda yake babu kome domin in saki ne wanda akwai kome in tana cikin idda shi haramun ne kata amma domin kawo matsayin mi take matar aure take sai in ta kare idda yace ya haramta mutum ya bayyana karara neman auren mace fil idda tana cikin idda wa ta'ridu bil qawli al ma'ruf mubahun sai dai shirwaye mai kama da wanka ya halatta ana gane da ke ku ma'ana mutum ya ɗan bijiro da magana wadda take sananna babu amma ba ta bayyana ƙarara ba ya halatta mislu misali mutum ya ce an ya kula inni fi kila ragibun ai Allah ya sa ina daga cikin masoyanki ana gane da kyau ko bai dai ce ba yana so ya aure ta ko yawwa wa yajuzu lil hurri ya halatta ga da wal abdi da kuma bawa nikahu arba'i hara'ira ya auri mata wanda ba bayu ba guda hudu muslimatin musulmai au kitabiyatin ko kuma na yahud da nasara walil abdi nikahu arba'i ima'in shi kuma bawa ya halatta a gare shi ya auri bayu guda hudu muslimatin musulmai walil abdi zalika walil hurri zalika haka shi ma wanda ba bawa ba ya halatta ya auri bayu bayu mata in khashiyal anata idan ya ji tsoron ya fada a zina shine al'anat anan al'anat kalma ce wadda ya danganci siyakin da aka kawo ta kenan haka ba haka wanda ba bawa ba idan ya ji tsoron ya fada zina in bai yi aure ba ya halatta ya aure baiwa walam yajid lil hara'ir tawlan ay malan in bai samu abin da zai iya auren wanda ba baiwa ba faslun man kana mutazawwijan bi imra'atayn aw akthara hara'ira aw ima'in muslimatin duk wanda ya auri a mace guda biyu ko hiya da haka wanda ba bayu ba ko kuma bayu musulmai ko na ahlul kitabi fa innahu yajibu alaihi an ya'dila bainahunna to dole ne adalci a tsakaninsu ma'ana duk wanda yake aure da mace hiya da daya dole ya adalci kai ko ɗayan ma ai sai ka adalci ko fa in lam ya'dil fa huwa zalimun asil lillahi wa li rasuli idan bai adalci ba to shi azzalumi ne mai sabo ne ga Allah da manzonsa la tajuzu imamatu baya halatta yayi limanci to kaji kai mai mata biyu da baka adalci a malikiyan take nan amma fa wala shahadatuhu haka kun ba a karɓar shaidan shi don shi mutunan banza ne wa man jahada wujubahu fa huwa kafirun duk wanda ya ma inkarin wajibcin yin adalci tsakanin mata menene kahuri ne don ya karyata Allah ko Allah ya ce mi me yake da suna fankihu ma faba lakum minan nisa'i ba ita ba fa in khiftum alla ta'dilu wa wahidatan aw malakat aymanukum to kun gani nan wajibi ne kai adalci aka ce in baka yi adalci ka auri guda can kai tarakkawa ce fa huwa kafir yustatabu domin an kara ma'aluma min addini bi darura ko yustatabu za a nemi ya tuba salatan sau uku fa in lam yatub idan bai tuba fa huwa kafir shi kafiri ne wal adlul mazkuru yakunu fi an-nafaqati wal kuswa adalcin da aka ce ka yi tsakanin mata yana kasancewa ne a wajen ciyarwa da wajen tufatarwa bi hasbi hali kulli wahidati da daidai gwargwadon halin kowace fasharifatu bi qadri mithliha ai babban gida ka yi mata kaya na ƴan babban gida wadda ni asu bi qadri mithliha ai karamin gida ka yi mata daidai nasu na ƴan ƙananan gida kenan ai babban gida ka yi mata gizina premier premier ake sa ko ne babba ko ka yi mata gizina ita kuma wacce sai ka yi mata me yake da suna a ba ne cikin cikin shaddan ma akwai wata wanke kudinka wanke kudinka in san wanke kudinka ko ko barazana amma wannan amali yake ita kenan magana mafi inganci babu bambanci ana gane da kyau ko yanda kama waccan gizina ita ma wannan kai mata gizina yawwa wa filma biti da kuma a wajen kwana haka ita ma waccan gidan kara ka ɗoko ta ita ma wannan ga mata gidan kara waccan gidan soro ka ɗoko to ita ma ga mata soro a malikin ta kenan amma magana mafi inganci za a yi adalci fala yadkhulu li hajatihi inda man lam takun nawbatuha kuma ba zai shiga ba dan yin wata bukata a wajen wadda ba kwananta bane wa inna ma yatlubuha min kharij albayt sai dai ya neme ta a wajen gida ya tsaya bakin gida ya ce wanke kamar almajiri shi ma wannan malikiyance kenan yawwa amma a sunnance manzon Allah ya tabbata manzon Allah kullun sai ya kewaya dakunan matan shi ya zamna ya musu hira amma banda banda mu'amala ta ta aure ya zamna ai hira ya tambayi halin su a bisa kan gado akwai mai wayo daga cikin su ma Zainab duk in duk in manzon Allah ya shigo ita sai ta kawo mishi zuma to in minti goma goma yake cikin ɗakin sauran ita sai minti ashirin sai suka dake mata gari yawwa to ka gani labarin yana nan cikin alkur'ani suratul tahrim ko na'am wal qasmu hamma a lokacin kasar Hausa ma har ma dan da idan mutum yanda ma ake cewa in in kana ba kwanan mace ba sai ka sado da ita har ta dauki ciki to wannan dan ma suna akwai akwai wani suna da ake mishi ana gane da ke ku hamma suna hukunta cewa shege ne tunda an ɗau cikin shi barar da kwanan mahaifiyar shi bace kaga duk wannan kuskure ne wal qasmu bi yawmin wa laylatin ya tabbata ma a hadisi wata ran manzo Allah yana kewayawa iyalin sa dare guda babu lahi wannan amma idan da bukata wal qasmu bi yawmin wa laylatin wala yaqsimu bi yawmayn illa bi ridahunna shi kuma rabon kwana ini da dare ne ma'ana kwana guda guda za ka riƙa yi kai kwana guda gidan waga kai kwana guda gidan waga ba a raba kwana biyu sai in su sun yarda wannan haka ne kinan rabon kwana a asali kwana guda guda in kai kwana guda gidan waga kai kwana guda gidan waga ana gane da kyau ko kuma da la'asar ake shiga in ka shiga da la'asar gidan wagga sai la'asar kuma kamar gidanta ka koma ina gidan waccan kenan kaga zaka ci tuwon dare da tuwon rana ana gane da ke ku ba a raba ka ce ke da rana ina gidanki ke kuma da dare ina gidanki kaga wanda aka ce ma da rana za a zanna gidanta ita an kunta ta mata ko to wannan musulunci baya halatta sai dai ini kowace tana da tabbacin ini da mi da dare in ana so a yi kwana biyu biyu sai inda yarda su ko yadda haka sai inda yarda su fa'idatani al'ula na farko la yusibu rajulu zawjatahu aw amatahu wa ma'ahu ahadun fil baiti kada mutum ya sadu da matarsa ko da baiwarsa alhali a cikin ɗakin da suke akwai wani sagiran kana au kabiran karami ne ko babba ya kaza ne au na'iman suna halke ne ko suna kwana nan ma dai malikiya an tsaurara ina masu libertarium ga iya guda bakwai الثانية نبي يكره أن يضاجعهن في فراش واحد مكروه ne mutum ya sadu da matansa a shinhida guda wakila ya harum wasu ma suka ce haramun ne waqtulifa fi jam'il ima'i an samu sabani daga da mutum ya hada bayun sauri guda ya sadu da su faqila yajuzu wasu suka ce ya halatta waqila la yajuzu suka ce bai halatta ba waqila yukrahu wasu suka ce a makruhi ne haza yin haka في المضاجعة أو جن كنتيا وأما وطء إحداهن بمحضر الأخرى أما سادوا da ɗaya daga cikinsu alhali gudar tana nan tana kallo fala ya juzu ittifakan wannan ittifaki bai halatta ba ittifakan bai halatta ba ka sadu da matanka guda biyu ko hiye da haka a tare wanda gana kallo ana yi da waccan waccan na kallo ana yi da wagga baya halatta domin baya halatta wani ya kalli al'aurar wani wa hada akhiru ma aradna jam'uhu min masailin nikahi wannan shine karshen abin da muka so tattarawa a mas'aloli na aure wa amma talaqu fa huwa ma'khudun min qawlika atlaqtu an-naqata shi saki an cira to sane daga fadin ka na saki taguwata fantalaqat sai ta tahi idan arsaltuha idan na sake ta min iqalin ma'ana idan na kwance ta daga yagiya ana gan da kyau ko kuma idan na kwance mata da baibayinta au qaidin ko kuma ko kuma turken da take tare da shi an san turke ko akwai manci tsakanin iqal da qaid qaid shine za a sa turke sai ami a daure ta shi kuma iqal shine da baibayi an san da baibayi ko shi ba a sa icce ba yagge ce kawai za a sa mata a kawahuna na baya ne ko na gaba ne ake sama yawwa fa kullu zati zawjin mutakatun inda zawjiha dukkanin me yake da suna ma'abuciya miji mutakatun inda zawjiha to kaman an dame ta ne a wajen mijinta kenan abin da yasa ake ce ma aure al-aqdu dan saboda an kulle macecce gawa ga mijinta idan ya banye kullin sai a ce talaku ya mi ya sake ta kaman ya banye mata kullin da yake gare shi ne nata fa idza faraqaha atlaqaha min wasati da haka idan ya rabu da ita to ya sake ta daga kullin ta wa talaqu lugatan al inqita'u saki a luga shine katsewa wa zahabu da kuma tahiya wa istilahan a istilahi ma'ana a shari'a hallul ismati shine walwalewar nauyi almunaqidati bainar zaujaini wanda yake kulle a tsakanin ma'aurata guda biyu ma'ana walwalewar nauyi sabkewar nauyi da yake tsakanin mata guda biyu ai in ka aure mace kana da nauyi akan ta ita ma tana da me nauyi akan ka wa hadha amrun ja'alahu Allah ta'ala bi aidil azwaj shi wannan saki al'amari ne wanda Allah ya sanya shi a hannun maza duna zaujati banda mata kinan mace ita ba ta saki da saki a hannun mata yake da kullum sai ta sake ka kullum sai ta sake ka su saurin ɗaukar hukunci ke gare su na'am wa huwa ala kismaini shi sakin nan kala biyu ne mubahun wanda aka halitta wa huwa talaqus sunna shine saki na sunna wa mahzurun da wanda aka hana وهو طلاق البدعة شيني سكي نبدعة وهو الطلاق ثلاثا في كلمة واحدة شيني كسكي ما تسو أكو أتين كلمة قدا ولطلاق السنة شروط سكي نسنة هنا شروطا أن تكون المطلقة ممن تحيد ya kasance wadda zaka saki daga cikin masu haila ne wa Allah ta kuna ha'idan kuma kar ta kasance abin da yasa yace masu domin akwai wadda take da ciki mace mai ciki in ka sake ta kayi saki na bid'a amma sakin yayi ana gan da kyau ko shi yasa aka ce an takuna mimman sahidu ta kasance tana lokacin daga cikin masu haila ne haila na zubo musu wa Allah takuna ha'idan kuma kada ta kasance tana cikin haila wala nufasa ko kuma tana cikin beki wa Allah takuna fi tuhurin kuma kada ta kasance a cikin tsarki wa an takuna kuma ta kasance a cikin tsarki lam ya fihi wanda bai shahe ta ba a cikin tsarkin ma'ana bai sharu da ita ba tana cikin tsarkin wa an yutallika fihi wahida kuma yayi saki guda kada ya ce na sake ki saki uku wani ma wawa saki dubu yake cewa wa man qala li zawjatihi anti talikun duk wanda yake ma matar shi ki sakakka ce fa hiya wahidatun to wannan saki guda ne hatta yanwi ya aksar min dalika sai in yayi niyyar hiya da haka wal khal'u talqatun ba'ilatun shi kuma khul'i saki ne wanda yake na hal abada la raj'ata fiha babu komai a cikin sa wa in lam yusammi talaqan koda ko ba a ce masa saki ba idza a'tathu shay'an idan ta bashi wani abu ya khal'uha bihi min nafsihi wanda zai cire ta daga kansa ma'ana shi namiji shi ke da saki ita kuma mace ne ke gare ta hul'i me ake ce ma hul'i mace ce ba ta son zama da wannan mijin ta yi ta yi sake ta kuma shi kuma ya ce ya bai saki to yi sai ta biya shi sadaki ko kuma ta bashi wani abu ba dole ba sai sadakin gaba ɗaya da ya bada ta bashi wani abu sai ya mi sai ya sake ta ana ga to wannan shi ake ce ma hul'i shi ake ce ma hul'i wa arkanu talaqi arba'atu rukunnan saki hudu ne al-awwal muqi'u talaq wanda zai afkar da saki wa shartuhu an yakuna musliman sharadin sai kasance musulmi mukallafan baligi fala yanqidu talaqul kafir dan haka kahuri ko da ya saki mace saki bai yi ba tunda dama ba auren ke gare shi ba walas sabi haka kuma yaro wala man zala akuluhu ko kuma wanda hankalin shi ya gushe bijununin da hauka au igma'in ko suma au nahwi zalik ko abin da kama da haka wastakranu bi khamrin aw nabidin ko kuma wanda yake cikin maye dalilin giya ko kuma nabid ita ma giya ce da ake yi da inabi al-mashhur nufuzu talaqihi magana mafi inganci wadda ta yi shahara sakin sa yana ingantuwa akwai malaman da suka ce in mutum yayi maye ya saki matar shi bata saku ba amma malam yace magana mafi inganci saki ya tabbata domin duk tsuntsun da ya ja ruwa shi ruwa kan da kako yawa waye ce ka sha balle haka sake ta qalahu fil jawahiri ya faɗi wannan magana a cikin littafin na al-jawahir wa zahiruhu mayyiz amla mayyaza amla wannan shine magana shakali mai kyau mayyaza amla zahirin maganar shine mayyaza amla lokacin da yake cikin mayan ya san abin da yake faɗi ko bai sani ba kun san akwai mayan da kana ciki kuma ka san me abin da kake faɗi eh amma akwai mayan da kuma hankali gaba ɗaya ke gushewa to shine ma'anan ɗaya ne gaba hankalin ya gushe ya san abin da yake faɗi ko bai san abin da yake faɗi ba واحترز بقوله بخمر أو نبيذ أما لو شرب لبنا yace ya tare da faɗinsa ya ƙa'idance da faɗinsa cewa ya yi maye da giya ko da nabizi ne amma laushari ba labana ta yanda da a ce mutum madara ce ya sha au akala ta'aman halalan ko ya ci wani abinci wanda yake halal au dawa'an ko wani magani fa sakira minhu sai ya yi su dalilin shi fa innahu in tallaka fi tilka hala la yalzamuhu talaqun ijma'an to shi wannan idan yayi saki a wannan halin saki baya tabbatuwa ijma'in malamai an gane ko misali wata hura ce wata dakkare kun san dakkare ko yawa dakkare hurar dawa musamman in take mako to idan mutum ya take ma mutum ya shata wata ran tana iya buga shi to irin wannan ya sha ba da gangan ba sai ta buga shi to sai fara sabbatun shi har ya ambaci ya saki matar tashi to kun ga wannan sakin bai yi ba tunda ba da gangan ya sha wannan abin ba kuma bai san da zai yi ba zai buga shi asali almahallu inda ake yin saki can mun ga mai sakin yanzu kuma inda ake yin sa amma wanda ake ma sakin wa huwa zauja ita ce mace ita ce ma wanda aka aura wa shartuhu milku zauji ismatal mar'a qabla talaq sharadinsa shine ya kasance miji ya mulki nauyin mace kamin ya sake ta ma'ana ya kasance an kulla auren kamin ka sake ta as-salisu na uku al-qasdu niyya faman sabaka lisanuhu ila talaq lam yaka alaihi talaq duk wanda halishin sa yayi sauri ya furta kalma ta saki bai yi niyyar furta kalman sakin ba to sakin bai mi ba bai bai dauru ba domin ka'ida ce a wajen malaman fiqh suke cewa al-ibratu bima yaqumu fil qalbi idza akhfa al-lisan al-ibratu bima yaqumu fil qalbi idza akhfa al-lisan idan baki ya faɗi magana a cikin kuskure to ana dibin menene niyya ana dibin zuciya ne malam yace wala yaqu talaqu al-mukrihi ko al-mukrahi sakin wanda aka tilasta baya baya tabbatuwa ɗan daba ne suka shigo gidanka suka azama yuka saman wuya ko suka azama bindiga akan kai suka ce sakatta ko mu albur ko mu saka maka harsashi sai ka ce na sake ki ko tambayi su ma saki nawa kuke so in mata dan su san da gaske kake ko dan su jawo maka lahiya to na sake ki saki uku na saki mata ta saki uku shikenan in sun tafi to matata kaka saki fa bai yi ba ana gane da ke ko yawwa tun da tilasta ka aka yi tilasta ka aka yi arrabi'u allafuzu shine lafazi amma sai dai tilastawan ya kasance wanda ka tabbata za su iya cutar da kai in baka mi ba in baka yi ba za su iya cutar da kai amma misali wani dan yaro ya tare ka da sanda ya ce ka sake mataka ko in buga ma wannan sandar to kaga wannan babu cilastawa domin ka iya murƙushe shi ka amshe sandar yawwa a to kaji kai gwabro ina kai ina zanjin saki gauro ne fa yake tambaya wai in wanda ki wasu ta mata wasu ta ta tilasta shi a ina ruwan kare da gudun layya to mu je gaba arabi'u na hudu allafuzu ko kuna so dole sai an gai uwa ba ta iya tilasta mutum ya saki ana gane da kyau ko ba ta iya tilasta mutum ya saki dan saboda ai sai in dai za ta maka wani abu ne wanda ka tabbata zai misali ta ɗauko wani katon dutse ko ka sake ta ko in sakan maka shi saman kai wannan kuma ka san za ta yi cutar da kai amma kawai kasance abubuwa ne za ta faɗa ne kawai za ta yi in baka saki bane za ta ɓata ranta ne a wannan babu ci da in ka sake ta don gudun ɓacin ranta wannan saki yayi an gane ko yawwa الرابع اللفظ lafazi. ma'ana rukuni na hudu na saki shine lafazi ya kasance an samu allafuzu aw ma yakumu makamahu min alfi'li ko abin da ke maye gurbin sa na magana na aiki ana gane da kyau ko kenan sai ka lafusta abin da ke dokan maimakon lafazi shine mi rubutawa misali in ka rubuta ko baka gai ba in ka rubuta yayi amma lafzu fa yankasimu ila sarihin wa kinayatin shi lafazi na saki ya kashi gida biyu akwai lafazi karara wanda yake nuna saki da kuma wanda yake bai nuna saki kai tsaye wa ma adahuma da kuma wanda ba su ba fasarihu ma fihi lafzu talaqi shi lafazi karara shine wanda a cikin shi akwai lafazi na saki ala ayi wajin a kowace fuska kana ya kasance ma'ana kowace fuska lafazin ya zo mislu an ya kula anti taliqun sali ce ke sakakka ce aw anti mutallaka ko kuma ke na sake ki fa yalzamu bi hadha talaqu to wannan saki yana lazimtuwa wala yaftakiru ila niyyatin baya buƙatar sai an sai an tambaye shi niyya ana gane da ke ko wa, wa, wa mutlaquha wahidun kuma eh, sakin ta guda ne ma'ana in yace miki ke sakakka ce to saki guda ne ko da bai ce ba na saki ke saki guda ko bai ce ba illa an yanwi ya aksara sai in yayi niyyar me yake da suna abin da yi yawa ma'ana hiye da hiye da hiye da lafazi guda misali na sake ki shi a niyyar shi take uku wal kinayatu kismani shi kuma saki na kinaya wanda bai nuna zahirin saki kala biyu ne zahiratun wanda yake zahiri wa muhtamilatun da wanda take iya daukan ma'anan saki fa zahiratu mithlu qawlika zahiri misalin fadin ka anti khaliyatun wa bariyatun ke bararra ce ana gan da ke ko ko kuma ke rababbuwa ce na rabu da ke kun ga kai tsaye baya nuna ba lafazi ne na saki ba ko amma kuma da an ji shi an san menene yawwa wahiya kasari yace shi wannan kaman saki ne na karara fi annahu la tuqbalu da'awahu fi ghairi talaqi domin irin wannan maganar ba a karɓar ikirarin ta in ba cikin saki ma'ana irin wannan maganar da mutum ya faɗa wa matarsa alama ce ta me ta saki na rabu da ke bai ce na sake ki ba na rabu da ke ka gani ba ni ba ki ana gane da ke wudu alama ce ta mi wal muhtamilatu mithlu izhabi da lafazin da yake iya daukan saki kuma yake iya daukan ba saki ba misalin ka ce ma matarka izhabi tahi wansarifi kauce ko tahi gidanku an yawan yin haka ko mu anan je gidanku ko ma gidanku ilhaki bi ahliki yace fa idza da'a annahu arada talaka idan yi ikirarin cewa shi nuhin shi saki ne fal mashhuru annahu yakunu talakan to magana mafi inganci zai kasance saki ka'ida suke cewa alkinayatu taftaqiru fi tarattubi athariha ila niyyat alkinayatu taftaqiru fi tarattubi athariha ila niyyat magana wadda take ba ta nuna ma'ana zahiri to in miji ya faɗa ma matar shi ita ana tambayar shi niyya wani ka ce wance ta komo gida me kake nuhi a ina nuhin ta zo hatta dan dan ta ladabtu ne dan dan dan ladabtarwa ya ce mata ta yi gida to shikenan amma a ina nuhin na sake ta shikenan saki ya tabbatu wa amma ma yakumu maqamal lafzi fa anwa'un amma sakin da yake dokan matsayin me yake da suna lafazi wanda kun ba lafazi ba ne nau'uka ne minha al'isharatul mufhima shine ishara wadda ake iya ganewa dama ka'ida ne suke cewa al'isharatu laha hukmul lafzi al'isharatu laha hukmul lafzi ishara tana da hukuncin lafazi misali mutum ne ya maka haka ba da ku nike ba ni yace a zagi ne ko ba zagi ba yau wato ka gani ya ce uwa ka ko bai ce uwa ko bai ce ba menene da yayi to akwai wani na zamani da naga ana yi ni ba san me suke nihi ba ni da naga ana yi haka ina samari ha shi ma zagi ne ko yau wato ka gani kaga da kama mutum haka ne shikenan folk da da da da ingilishi folk wawa ko me to yanzu ku dai kuka sani da yanzu yawa zagi ne ko yawa to da wace ishara kuma ku ba misali hmm na'am to a da kurmanci haka ko ko kuma hakan ga gaisuwa ce ko mutum hakan ga da mutum ka mishi haka menene alama ce ta gaisuwa amma a lokacin da muka yi zama jami'a wani dan kuddi bara yake ce mini su in kan mutum haka alama ce ta kana cewa sai ka yi kulikulin kubura da shi kenan su a wajen su zagi ne kace a mu kuma in kan mutum hakan ga alama ce ta ne girmamawa da mi da gaisuwa da karramawa ha yawa ko kuma daga hannu haka shi ma ishara ce ko tana da hukuncin mi gaisuwa amma ba da sallama ba yawa kuma alama ta ne yawa to ka gani al-isharatu laha hukum idan ya kai ka kara yace ka ce shi mahaukaci ne kenan ya tabbata ba za a daure ka in akwai in akwai doka al-isharatu laha hukmul lafzi shine ka'idar tace ishara wadda ake ganewa ana aiki da ita min al-akhras fi talaqi ana aiki da ita a wajen saki ga kurma wa minha kitabatu at-talaqi daga ciki kuma akwai rubuta saki min al-qadiri ala an-nutqi ga wanda yake iya magana fa in kataba al-kitaba bit-talaqi wa huwa azimun ala at-talaqi idan ya rubuta saki akan wani abun rubutu tare da niyyar saki waka ya abu ko ba da ma niyyar saki ba domin salasatun jidduhunna jiddun wa hazluhunna jiddun na'am yace waka alaihi ma katabahu wa in katabahu ghaira azimin idan ya rubuta saki ba tare da niyyar saki ba falahu radduhu yana iya ya hasa wannan malam yablugil mar'ata matukar wannan rubutun bai isa ga mace ba magana mafi inganci take ya tabbata fa yalzamuhu walau akada talaka bi qalbihi dan haka saki yana lazimtar mutum koda ya kulla shi da zuciya a zuciya ka kudurta kani ka saki mace jajiman tare da kudurtawa ta tabbaci kai a zuciya kai kai na ma sake ta a zuciya kace haka min gairi taraddudin ba tare da wani kokonto ba fafi wuku isalaki alaihi bi mujarrad zalika riwayata to irin wannan saki na zuciya ba tare da kokonto ba an samu riwaya guda biyu wasu sun ce ya tabbato sun ce bai mi ba yayyawa wala yajuzu an an yatazawwaja ar-rajulu imra'atan li yuhillaha liman talaqaha talatan baya halatta ga mutun ya aure mace dan ya halatta ta ga wanda ya sake ta saki uku shi ake cewa auren dandano ko auren kashin wuta nikahu tahlil wala yuhilluha dhalika kuma wannan auren da tai ba zai halatta mata shi ba kun ga wannan hadisi ne kuma dalilin shi dalilin ne akan ka'idar me yake da suna alhiyalu fi shar'i batila ana gane da kyau ko wannan shine kenan wa in fusiha ba'dahu falaha almusamma idan aka lalata auren ba'dahu bayan wannan falaha almusamma to tana da abinda aka kayyade na sadaki wa man tallaka mar'atahu thalathan duk wanda ya saki matarsa take uku lam tahilla lahu bi milki to ba ta halatta a gare shi dan ya mallake ta abinda ake nufi shine kai ne ka aure mace kai mata saki uku sai ta zama baiwa ana gan da kyau ko sai ka saye ta ana gan da kyau ko to ko ka yantar da ita ba halatta ka mi ka aure ta shine ma'anan la tahillu lahu bi milkin ba ta halatta a gare shi wai dan ya mallake ta wala nikah hatta tankiha zawjan ghayrahu babu aure a tsakanin su hatta sai ta aure wani mishi bancin shi faslun qala fi risala ya ce a cikin risala wanda dai littafi shahararre wanda muka sani walahu mutum yana da damar ailil mutalliki wanda yake so ya saki matar shi yana da damar lil mutalliki zawjatahu ar-raj'a wanda ya saki matarsa yana da damar ya maido ta fillati tahidu dangane da wadda tana haila malam tadkhul fil haidatu thalitha matukar bata shiga haila ta uku ba fil hurrati a cikin diyawar da ba baiwa ba awi thaniya fil amati ko kuma haida ta biyu idan mace ce a karatu sunan abi dawud mun yi bayanin wannan mace baiwa ita idda ta haila nawa ne biyu ko wata biyu a hausance qala sharihuha mai sharhin wannan maganar yace ar-raj'atu yamlikuha az-zawju fi kulli talaqin shi kome namiji yana da damar ya maido matarsa a kowanne irin saki ya mata naqasa adaduhu an salati matukar sakin bai kai uku ba malam yakun ma'ahu fida'un matukar me yake da suna babu alfida a ciki ma'ana matukar ba ta bashi wani abu ne ya sake ta ana gane da kyau ko matukar ba ta hoye shi kanta bane da gare shi yawa in ba kuli akai ba aw ma lam yakun ala wajhi almubara'ati ko kuma matukar bai kasance ba a fuska ta yarjejeniya sun yarjejeniya ne akan ya sake ta ta yarda shi ma yami shi ma ya yarda yana in wannan ne babu komai a tsakanin su wal fidyati ko kuma na me yake da suna ta biya shi ne ya ya ba ta kuɗin wa inna ma kanat lahu raj'atu ma lam tanqadi al idda yana iya maido matar shi ne matukar idda bata kare ba li'anna al'ismata baina zawjayn la tanqati'u bima duna salati domin nauyi a tsakanin ma'aurata baya katsewa matukar ba saki uku bane fil hurrati abaiwa a wadda ba baiwa ba idan lam yakun ma'ahu fida'un idan babu honsa a ciki malam tanqadi al'idda matukar idda bata kare ba war raj'atu takunu bin niyyati ma al qawli kome ma'ana mutum ya saki matarsa sai ya maido ta yana kasancewa tare da niyya niyya da magana aw bin niyyati dunal qawl ko kuma yayi niyya amma bai faɗi ba fa inna wa fi nafsihi idan yayi niyya na ya maido matarsa a cikin zuciyarsa annahu raja'a ya maido ta faqad sahhat raja'atuhu maido komen nan ya tabbata fi ma bainahu wa bainallahi ta'ala a tsakanin shi da Allah walau infarada lafzu dunan niyya lama sahhat lahu raja'a amma da zai faɗi ya yi lafazi ya ce na maido ta amma bai yi niyya ba shi a niyyarsa bai maido ta ba a matsayin mata to wannan komin bai yi ba fi ma baina huwa baina Allah a tsakanin shi da Allah sai dai mu mutane lana zawahir wallahu tawalla sar in ya faɗi ya ce ya maido ta shikenan amma abin da ke cikin zuciyar shi wannan tsakanin shi ne da wa da Allah wal wat'u biduni niyyati la yakunu raj'a saduwa da mace da ka sake ta ba tare da niyyan ka maido ta ba baya kasancewa kome wal wat'u haramun kuma haramun ne ma'ana haramun ne ka saki mace kame idda ta ta kare kuma kami ka sadu da ita wa fil ishhadi ala raj'ati qawlan bil wujubi wal, wal istihbab dangane da sa shaida a wajen komai an samu magana guda biyu wasu sun ce wajibi ne wasu sun ce mustahabbi ne mun gan shi a cikin sunan abi dawud magana mafi inganci dole ne ka sa shaidu in dai har dama an san da ka sake ta to in za ka maido ta ka sa shaidar kami ka maido ta na'am to mun kare da bangaren matsala shine saki to sai mu komo albabu tasi'u fil bai'i babi na takwas dangane da kasuwanci inan bangaren cinikayya bangaren kuɗi ko na gidan gwamna masu gidan rana ana gan da ke ko yawwa ta walahu talatatu arkani shi kasuwanci yana da sharuɗa yana da rukunai guda hudu al-awwal ma yadullu ala ar-ridha min qawlin abin da yake nuna yarda na magana ka qaulil ba'i kawan fadin mai sayarwa bi'tuka na saida maka wa qaulil mushtari ishtaraitu da kuma fadin mai saye na saye aw fi'lin ko kuma aiki kal mu'atat shine bayarwa shine mu'atat bani in baka shine mu'atat a'taytahu wa a'taka shine al mu'atat الثاني rukuni na biyu al'aqidu a samu wanda za su kulla kasuwancin wa huwa al-ba'i'u wal mushtari shine mai saye mai sayarwa da kuma mai saye wa yushtaratu fi sihhati bai'ihi an yakuna mumayyizan an shartanta shi mai sayan abu ya kasance mumayyiz ne yana da yana da cikakken wayo fala yanaqidu bai'u ghairihi dan haka kasuwancin wanda ba shi baya kulluwa wala shira'uhu sayan shi baya tabbatuwa lisigarin dan saboda karanci dan saboda yarinta auju aujununin ko kuma hauka au sukurin ko kuma maye au nahwi zalik ko abin da ya kama da haka abin da ake nufi shine wala yalzamu albay'u illa min mukallafin haka kasuwanci baya tabbatuwa sai ga wanda yake mukallaf baligi abin da ake nufi shine yaro wanda bai da wayo idan ya zo ya sai wani abu ya halatta ma'aifin yaron ko wani ya ko wanda yake da iko akan yaron ya halatta ya rusa kasuwanci ko yaron ya saida misali yaro ne aka ce ma velo sai ya saida ma wani to wannan kasuwancin bai yi ba a shari'a ma shi wannan mutumin ba ɗa mai shi kamata a yi eh hatta ma a doka ma wannan wadda ta ɗagutu haka ne na yi balaguro kwanaki a barecin a abuza na isko wannan rikicin wani yaro ne sai da ma wani velo mutumin sai da aka ɗame shi kunga wannan haka ne ko a musulunci haka ne tunda asali dama wannan dokoki na me da suna wanda mu muke amfani da su a nan a ɓangare na mu'amalat da ɓangare na jinayat akwai wasu dokoki da yawa wanda turawa sun samo su ne daga daula ta andalus daula ta spain tunda a lokacin daula ta itami ta musulmai a lokacin suke mulkin europe a lokacin suke mulkin europe so da yawa daga cikin dokokinsu sun samo su ne sun cirato su ne daga alfiqhul maliki ana gane da kyau ko akwai ɗaya daga cikin malumanmu da yake muna wannan bayanin yace akwai ma ɗaya daga cikin abokansu da ya taɓa yin bahasi akan haka wasu daga cikin dokokin ƙasar faransa da an cirato su ne daga dokoki na addini ma'ana fiqhu al-maliki ana gane da kyau ko wannan yake nuna mana kuma ai wannan abu ne sananne domin turawa lokacin da suka zo kasashen musulmai sun yi ta kwasa littafin musulmai suna karantawa abin da yake na amfani su yi aiki da shi ana gan da ke ku a wajensu amma ya wanda suke so ma'ana wanda su a wajensa yana da amfani sai su yi aiki da shi asalisu na uku al-ma'qudu alaihi wanda me yake da suna abinda za a kulla kasuwancin akan shi wa huwa thamanu wal musmanu shine kudin kayan da kuma kayan da za a sayi wa yushtaratu fihi ma khamsatu shuruti an sharɗanta sharadi guda guda guda biyar at-taharatu ya kasance abinda za a sayar ko za a bayar dawa dan a sayi wani abu ya kasance yana da tsarki fala yajuzu bai'u najisin da haka baya halatta sai da najasa kal'azira kaman kashi to kuma wannan akwai ta cewa ko yanzu kaga akwai taki kashin mutum shine taki mafi girma ya hina ya hina dabbobi zama taki to kun gani ana kai shi gona to masu kwasa kana iya ka biya su zurga to sai dai zaka iya ba kudin kashin bane kudin aikin da za su yi ne na kwasa kashin na kai kashin wala mutanajjisin ko kuma abin da yake da najasa la yumkin tatuhuruhu wanda ba a iya a tsarkake shi ka sai kawan mai wanda najasa ta shiga ciki ba a iya tsarkake mai daga najasa wal intifa'u bihi intifa'an shar'iyyan kuma baya halatta ai amfani da shi amfani na shari'a fala yajuzu bai'u muharramin akli dan haka baya halatta sai da abin da yake haramun ne a cita ana gane da kyau ko ka'ida ce kalfarasi kaman doki ko nan kun mun ce magana mafi inganci ana cin doki wal bagali da alfadari jakin doki wal himari da jaki amma na ina na gida jakin gida baya halatta a ci na daji ya halatta a ci shi idan ashrafa me yake da suna alal mauti ma'ana idan ya kusa me yake da suna mutuwa abin da suka ce idan ya kusa mutuwa domin in yana raye ya halatta a saida shi jaki in yana raye lahiyar shilau ya halatta a saida domin ana amfani da shi ko yawwa amma in ya kusa mutuwa kai dai da ka da jaki na ɗokar rai mutum yace zai sai ka san baban za ba ni za a yi yawwa to shi kuma wanda ka san ci zai yi ai baya halatta kame ka sai da mishi kenan shi yasa anan yace da jaki idan ya kusa mi yawwa kenan in bai kusa mutuwa ba ya halatta ami a sai da shi dan saboda amfani yawwa ha ba doki ba jaki muka ci a'a eh sun haramta sai da eh ana amfani da shi ana amfani da shi amma suna nihin shi ma kamar dai kusan wannan ne kamar kusan dai jakin ne shi ma in ya kusa mi dukkaninsu dai ana nihin dai eh eh dukkaninsu ya shahi wannan ne kamar dukkaninsu ya halatta a saida su in amfani za a yi da su amma in sun kusa mutuwa ba ya halatta a mi a saida su don in an saida mutum tabbas me zai ci ne zai na'am ina ne muke wa adamu nahyin warada li'aini yana daga cikin sharuɗa shine wa ai wa min shuruti a meke da suna al-musman ko kuma al-ma'qudu alaihi shine adamu nahyin mai kasance ba a hana saida shi ba warada fi ainihi ya kasance shi abinda za a saidawa hani bai zo ba karara akan cewa haramun ne sai da shi fala ya juzu bai'ul kalbi dan haka baya halatta sai da kare kun ga kare shi ma ana amfani da shi amma hadisi ya zo karara akan hanami sai da shi wal qudratu ala taslimihi daga cikin sharuɗa na abun da za a sayar ya kasance ana iya ana iya bayar da abun fala ya juzu bai'ul abiq dan haka baya halatta sai da abun da ya tsere misali raƙuminka ya tsere sai ka ce kai raƙumina da ya tsere nawa ka saye jikka biyar ba matsala kawo kai kasan da an sai da raƙumi jikka biyar kasu akwai matsala ko baya halatta ko jikka biyar ko je baka baya halatta sai an gan shi ya zo a buga hannu shi an mutum in ji hausa ko yawwa in ji kwadas in ji karin magana ne mai batsa a cikin shi a wajen hausa ba sai mun gaye shi ba na irin shi suna cewa sai ka yi wai karuwa ta ji mai wa'azi ta ji mai wa'azi na yana wa'azi a kan ce sai ka ƙare ne ma'anar sai ya ƙare ita dai ai sana'a take yi ko kuma suna ta kakkare na karuwa ita ma ai sana'a take yi ana gani da kyau ko kaga duka wannan karin magana ne wanda wanda ya saba ma me shari'a ya saba ma shari'a aha alqudratu ala tasli'ina ne muke walal ba'ir sharit nan al'abiq ya shahi bawa ne ana gan da ke ko asali ya a istilahan ya shahi bawa amma a lokacin duk abin da ya tsere ana ce mishi abiq yace walal ba'ir sharit ko kuma raƙumi a sharit wanda ya salwanta ana gan da kyau ko duka dai shine dai kamar dai wanda ya ɓace ba a san inda yake ba wasamaki filma'i da kuma kihi a cikin ruwa wannan ma hausa suna da shi ko cinikin kihi cikin ruwa yawwa kenan dole ne ya kasance abun da za a za a sayar ana iya ami ana iya a karɓe shi wal ilmu bi kullin min samani wal musman ya kasance duk abin da za a saye da kuma abin da za a bayar kin an san shi kuɗin da za ka bayar an san nawa ne abin da za ka karɓa ka san mi ka san gashi ka san menene fal jahalu bihima aw bi ahadihima mubtilun dan haka rishin jahilitar kuɗin da zaka bayar ga abu ko kuma abin da zaka karɓa yana lalata kasuwanci dukkanin shi ɓangare guda biyu misali kace zaka sai da min salula amma ni ban san salula ba kace in kawo kaza ana ganin ko da ku zaka kawo min salula ai ban ga salula ba ban santa ba to bai halatta ba wannan kasuwanci domin an samu aljahala ba a santa kamar mayya kai baka san takamman ya sallar take ba amma shi ya san kuɗin da zaka bashi ko tun daga su zaka bashi to duka kowanne sai an tabbatar da kowanne na eh mutum ne ya baka kaya ce ba da abin da zaka bada babu lahi babu lahi eh babu lahi dan saboda ai in yahudo zai baka lokacin da ya baka ai ka san ko menene ko ana gan da ke ko sai in dai ba yanzu zai baka su ba in ba yanzu zai baka su ba dole ya gaya ma ga abin da zai ni zai baka na mm. ku bar mu da Allah mu ci gaba ku bar mu ci gaba ka san harkar kasuwanci yawa ke gare ta sunan abi dawud akwai bangaren kasuwanci in mun zo nan ba matsala sai a yi ta yi mislu an yashtari bi zinati hajarin majhulin gawa misali ma ya kawo kin misalin mutum ya saye bi zinati hajarin bi zinati hajarin majhulin ya sai nauyin wani dutsi wanda bai san shi ba wa turabin ko kuma ƙasa as-sawagin na as-sawagin sawagin shine turbaya ta zinariya da azurfa kun san duwatsu ne ake ake tattarowa sai a zo a tattake a ciki za a hudda zinariya ko mi ko azurfa to akwai turbayarta wadda ana amfani da ita ana gane da kyau ko wadda shi ma wanda ya samu turbayar shi ma zai je ya ƙara rerewa ne to ana saida ta da nauyi nauyi to shine mutum zai saida maka cewa kai zan saida maka kilo kaza na ƙasa ko na dutse amma baka san wani dutse daga ciki ba na zinariya ko na mi ko na azurfa ina anan ma an samu aljihala ko to kaji eh amma kai kai aikin ku yawwa to kaji kashin zinariya ake ce mishi kashin zinariya shi sai da shi ake shi ma kaji naka ne ba a sai da ko to kaga ni ko kashin zinariya suke ce mishi to kaji chemical ake sa mishi a kone sai a samu wani abu ciki ko yawwa sai a samu zinariya to kaji masu abu na magana laisa alkhabru kal muayana ko gani ya kori shi faslun ya harumu riba al-fadli riba ta al-fadl ta haramta wa huwa ziyadatu shine ƙari wa riban nisa'i ko annasa'i da riba ta annati'a wa huwa ta'khiru fi an-naqdi shine jinkiri a wajen canji wa huwa adh-dhahabu wal-fidda shine zinariya da azurfa fala yajuzu bai'u dirhamaini bi thalathatin baya halatta saida dirhami biyu da dirhami uku wala bi bai'i dirhamin bi dirhami ko kuma mutum ya saida dirhami da dirhami ila yaumin amma sai nan da kwana ɗaya zai bashi au sa'atin masalan ko kuma lokaci na misali nan misali malam ya bada misali guda biyu na riba ta ƙari da kuma riba ta jinkiri riba kala biyu ne jumlatan ribal fadl da riba annasi'a ribal fadl shine abun da yake jinki ɗaya ne sai a saida shi tare da hihiko shine malam yake misali mutum ya baka zinari biyu kai ka bashi ne uku ka gani dole sai dai zinari nawa kai ka bashi biyu ya baka mi ya baka biyu ko haɗi mutum ya baka tiya biyu kai kuma ka bashi tiya guda don saboda shi nashi sabo ne shi nashi tsoho ne kai naka mi sabo ne kenan shine fifikon da aka samu nasi'a shi kuma shine shi yana shiga ne a cikin annakat zinariya da azurfa idan muka zo a bangaren kuɗi mu anan shine misali mutum ne ya zo yana son ka canza mishi jika biyar sai ka ba shi jika hudu ana gane da kyau ko? eh ko kuma ba haka ba ka ba shi canji ce ba ni canji jika biyar sai ce a wani babu jika biyar sai jika hudu ya ce to rike jika biyar bari amshi jika hudu daga baya na amshi jika shine nasi'a an samu me shinkiri na cikon me canjin a dole sai an yi mi ha wa ha ba ni in baka nan kana iya kace to tunda baka da canji to aro mini jikka ko jikka biyu sai ka tai da jikka biyar kinka yanzu a matsayin ramce ba a matsayin mi ba ba a matsayin canji ba ita ma a bangare na riba bangare ne mai faɗi sosai mun zo kitabu in mun zo a cikin mai a sunan shi sunan abi dawud akwai bayani sosai akai malam yace wa bai'ul murahaba ja'izun ciniki na murabaha ya halatta ciniki na riba ya halatta yana da ma'ana guda biyu amma nan abin da mala yake nuhi shine bari mu ci gaba mu ida shi lakin al ahabba khilafu ciniki na murabaha ya halatta sai dai sabanin shi shi yahi li kasratil bayani alal ba'i domin yawan bayani da mai saidawa zai yi ga wanda zai saye fihi game da abin da zai saida mishi farubba ma yan sama ya duru mai yiwa ya manta a cikin bayanin bai gayi abin da zai cutarwa ba au yashu ko kuma yayi kuskure fayantakila zihnuhu sai hankalin shi ya tahi ma'ana yayi rabkanwa sai hankalin shi ya tahi min shay'in daga wani abu ila gairi zuwa ga wancan bai'ul murabaha a nan a cikin wannan littafin shine kai ne ka zo kana sai da abu sai mutum ya zo zai sai wannan abun yanzu za ka gaya mishi ne kai nawa ka sai shi nawa ya kama maka shi kuma sai ya dora maka riba a kai shi ne murabaha daga arribuhu ne ana gan da ke ku? malam ya ce ya halatta ka zo wane ina son in sai wanga abu suke ce to ni dai kaza ya kama a gare ni da ka gayi nawa ya kama a gare ka to wannan cinikin na me za a yi murabaha shine murabaha ni dai kaza ya kama a gare ni to malam yace ya halatta amma kishiyar shi shi yahi me kishiyar sa shine bai'u almusawama me bai'u musawama shine kasuwanci na tayi me kasuwanci na tayi mutum zai zo wani ina son wannan abin to nawa ka saye ka ganin bai gaya maka nawa ya sai shi ba shi ko yawwa kaza na ce a ƙara a ni ma yayi haka gare ni ana ga yanda ko har a kai lokacin da za a mi za a dai shine ake cewa bai'u al-musawama to malam yace bai'ul musawama yahi dan bai'ul murabaha mafi yawanci malam yace mutum zai iya yin kuskure wajen gayin kuɗin yanda ya sai abin ana gane da ke ku domin akwai abubuwan da bayan yanda ka sai abin kuma akwai kuɗi na ɗauka kuɗi na kaza kuɗi na kaza duk sai kame ka kilge su sannan ka tabbatar da nawa ya kama maka to mutum zai iya kuskure wajen faɗin ga yanda ya sai abin domin zai iya yin ƙarya ba haka ya sai shi ba to shi yasa sai ma na yace musawa ma yayi baka da buƙatar sai ka ga mishi nawa ka saye shi wala yajuzu fil bai'i at-tadlis at-tadlis kun gani a cikin ma fiqh akwai tadlis ina yahi shahara cikin ilmul hadith ko yawwa yace tadlisi baya halatta wa huwa kitmanu aibi silati anil mushtari shine boye aibin haja akan mai sai mutun yazo sayan abu ka san yana da aibi sai ka kiga mishi aibin wa yajibu alal ba'i al ikhbaru bi kulli shay'in ya zama dole ga wanda zai sayar da abu ya bada labarin komai game da abin da zai sayar idza akhbara bihi al mushtari qallat ragabatuhu domin idan ya gai ga wanda zai sayi abun mai kwadayin abun zai rage ana gane da kyau ko kamar dole ne ya faɗa mishi dukkanin abun da duk aibin da in ka gaya ma mai sayan abu zai iya ki son wannan abun to dole ne sai ka gaye shi ba sai ko ana gane da kyau ba misali mota ce zaka ce na mutum kace ka amma dai fa shan mai a gare ta kaga akwai magana ko yawwa to wannan aibin kaga dole ce kame domin tana iya wannan aibin ya sa ya kini to ai kun mutane dai shi yasa ne ba su faɗin aibin kaga shi yasa a shari'a aka ce ka waɗe shi in kai ma ka ce da aibi to da an cuce ka shi kenan suka cuce wani ko ina ma ana yi musamman wajen salula da wajen harakan motoci ana wannan wannan haramun ne Allah duk wanda ka sai da ma abu ka sai yana da aibi irin aibin da duk wanda ya je yana da shi zai iya kin sayan shi kinan aibi kala biyu ne akwai aibin da baya tasiri a wajen sayan abu akwai aibin da yana ne misali mutum ne zaka sai da wa mota sai ka ce masa a amma fa dan kile guda ke da kai babu reserve kaga wannan baya tasiri a wajen ne sayan mota da yawa daga cikin motoci ma kile guda suke zuwa da shi na'am ana gan da ke ko kuma tayan nan ta baya fa ta kode kaga taya guda babu da hidan don baka gayi ba ana gan da ke ko yawwa to shine malam yace dole ka bada labari ga wanda zai sayan abunka kai aka tunda zo aka ce lokaci yayi ko mu yi sauri mu ida to ina ne yace fa yajibu alaihi an yubayyana annahu yace fa yajibu alaihi an an yubayyana annahu akada ala kaza yace malam yace dan haka ya wajabta ga dan kasuwa yayi bayani akan cewa akada ala kaza wannan abun ya dau lokaci kaza shine akada ala kaza wa nafada wa nakada anhu kaza ko kuma wani abu kaza ya same shi wallahu a'lam Allah shine mafi sani domin mafi yawanci jimawar abu yana tasiri a wajen mi ingancinsa ko da kuma samuwar abu shine kenan dole ka gai wannan abun fa ya jima a lokacin da yayi misali irin abun da ya shahici maka ita ta yi tasiri a wajen wannan har motoci ma ana samu wannan yanzu misali in ka sai mota wadda ta jima farka ashe shekara biyu zaka gani in ka zo da ita sai ka sha gyara dan jima wadda ta yi ashe dan za ta iya ta yi tsatsa da kasar abin da ya kama da haka سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك